الله الرحمن الرحيم fasali na bakwai a cikin yin ta'aziyya da ziyarar kaburbura ya ce duk ta'aziyya ta aiki ma'ana ya ake kira ta'aziyya da kuma hukuncinta da faranarta asalin ta'aziyya a nema mutum ya haƙuri a za'u ma'anarsa da haƙuri saffarahu ma'anarsa saffarahu ya ce ne ma ya haƙuri da kowace magana kamar ya ce Allah girmama ladanka ko Allah ya gama ka da haƙuri ko Allah ya kyautata haƙurinka ko Allah ya gafarta mamashinka Allah ya baka fiye da shi idan wanda ake mayarwa idan wanda aka samu kamarsa kamar mace ko miji ko da sabanin uba wanda shi shi ɗaya ne shi ke nan da makamancinsa mafi kyan na fasi a cikinta inna lillahi ma a haza gyara ne inna lillahi ma a haza abinda Allah ya karɓa daman nasa ne al'adi wanda zai zo nan gaba ta'aziyya sunna ce na nishaɗi yadda Allah kare ta gare shi. Yau azzi sahiban lahu yana yi wa wani abokinsa ta'aziyya game da ɗansa. Amal bu azza bakin ba ta mai yuki ne. Gulo ata wadal mu'azzi wadau asha ila shaidi. Inni mu'azzi ka, ni ina ma ta'aziyya munar hululi ba wai dan cewa ni din da nake ba ta alziya na san dawwama zan yi a nan duniyar ba sai dai tsari ne na addini cewa ai ta'aziyya al mu'azza shi wanda aka yi wa ta'aziyya kai ya dauka zai dore a duniya bayan mamacin nasa yanda dan uwan nan nasa ko wannan nasa ya mutu shi ma fa mutuwa wannan ma'azi haka nan ma shi kansa ne ta'aziyya ko da sun dade ko da sun rayu zuwa zamani an usama mata wani zaidu an kama daga sai da usama dan zaidu Allah kare yadda anhu ma hakin sai sai anhu ma daga gare su su biyu kala yace asar sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam yar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce zainabu ta aiko gare shi a game da lamarin ɗanta Ali ibn Abil As. Wasu suka ce a a rukayya ce a game da ɗanta Abdullahi Usman. Wasu suka ce a ne aiko wannan ma Fatima ce wato a game da ɗanta Musin ibn Ali. Duk dai wa'annan jikoki ne na annabi da yake an karɓi ransu tun a zamanin annabi. Da shi Aliyu wanda mahaifiyarsa ita ce Zainabu. ubansa ko abul as da kuma shi abdullahi wanda mahaifiyarsa ya ce sai da suna rugayya mahaifinsa kuma usman sai da na usman da kuma shi muhsin wanda mahaifiyarsa ita ce fadima sai da suna fadima a mahaifinsa kuma sai da na ali to cewa wani ɗana yana halin fitar rai ina so ka zo mana sai mazala ya aika mata yana karanta masa gaisuwa yana cewa abin da Allah ya karɓa nasa ne abin da ya bayar nasa ne kowa a cikin bayi akwai ajalin da Allah ya ce ba masa in ya kai ba zai wuce ba abin da ake bukata ta yi haƙuri ta nemi lada wajen Allah sai yan nan ne ta sake aikowa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta ne masa magiya lalle daure ya zo sai manzo Allah ya tashi sadar ubada da tare da shi da ba'azin jabal da ubayyar da kare da faidar da sarishe tare da wasu mutane aka ɗauko masa aka ɗauko yara aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ta ta ta alhali ran ba yaron nan tana fita wato bujirginsa yana kadawa ka ana hashen no kai ka ce sarkaci kai ka ce rusasshen sarkaci sai ga ni manzon Allah ta zubar da hawaye sa'adu ya ce ya rasulallahi ma haza ya wannan kuma sai manzon Allah ya ce wannan tausayi ne da Allah ya sanya a zukatan bayansa Allah yana tausayawa masu tausayawa su bayi ne a cikin bayi. Wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito amma ban da turmuzi. Ya zama mutum wajen da suka ruwaito shi Buhari, Muslim, Abu Dawud da Sa'i. An kama daga Abdulrahman da Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Allah tsara da gare su. Ya kama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ya zamo kenan gadi ne ko abdulrahmani yana cikin ƙananan tabi'a mahaifinsa kasim yana cikin manyan tabi'a yana cikin fuka a suratu na madina kakansa ko muhammad ibn abi bakarin sahabi ne kamar yadda uban kakan sahabi ne kakan kakan ma sahabi ne annabi daga nan sallallahu alaihi wasallam kala yace musulmi in wata musiba ta same su tana rasa ni da suka cewa an ɗauke ni daga cikinsu ai shi ne babban musiba da ta same su yadda wato na fani yake faɗa ma usibna bi mislihi wal baraya lam yusabu wa hallahu musalamu turawa imam malik imam malik da ya rawaito wannan hadisi bin an samu da asami da afarin Allah ya kare ja a gare su yace yayin da ba labarin da mutuwar da afar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi abinci ga iyalin da afaru domin abin da zai ɗauke masa hankali ya zo musu Tirmidhi ne mai ta hadisin da Abu Dawuda. An kawo daga Abdullahi Abdullahi Mas'udin Allah ya kare ta gare shi. Wato shi wannan hadisin tabbatacce ne na wato Tirmidhi da Abu Dawuda. Sanar da tsaye wasu nan. Sunna a cikin taziya a yi sau ɗaya. Don hadisin da ya zo, ta'aziyya ana yin ta sau ɗaya. Afralu inda shafi'i wa jama'a ai ta'aziyya bayan an binne mamaci ma'ana ba kafin a binne ba. To wannan shi yake gurin imamin shafi'i da wasu jama'a. Bil mu fara gasu domin a sannan ne musiba ta fi girmama da cewa an rabu da wannan. Wasu shagabannin suka ce an ta'aziyya kafin a ce an binne mamaci shi ya fi saboda hadisu bai idan ya cika daki ya to kan wata ta ce za ta yi kuka kan wata bai kuka ta ce za ta yi kuka a sarri haka ɗauki wujuba bisa cewa ana nufin binnewa in an binne shi kenan ba sauran ai kuka ba sauran ta'aziyyar ma kenan to wahaba na mulla awwaluna amma na farkon suka ce ma'ana wajaba shine idan ran sai fita idan ya cika to wa an kar an karbar daga ablan da kare kala to ko an shi ya ko Allah an karbar daga ablan mas'udin Allah ya kare ta gare shi ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya hakurkurtar da wanda wani abu ya samu ya ta'aziyya ga wanda aka yi wa rasuwa za a ba shi kamar ladansa haza mubalaghatu fi izami ajri wannan girmamawa ne safa ne a cikin nuna girman ladansa ibn majah ya fita hadisi ba a samun muni da yawa dan uwansa ta'aziyya akan wata musiba sai ko ubangiji ya tafatar da shi daga tafafin girmamawa ranar alkiyama an karbo daga imam shafi ya fita hadisi ya da karbi muran manzo sallallahu alaihi wasallam masu yin ta'aziyya suka zo sai suka ji wani mai faɗi yana cewa ba sa ganin sa amma magana suke yi malamai da yawa suka ce wannan wanda ya zo din nan ai hariru ne hariru ne min kulle musibati akwai juriya akwai haƙuri a cikin Allah daga dukkan wata musiba akwai mai mayarwa daga dukkan wanda yake ya tafi akwai rizga dukkan abin da ya zai tasigo ku amince da Allah ku kaunace shi wanda aka gama da musiba man huri masawa ba wanda bai sami ladan musibarsa ba mutum na musiba ta sauka masa amma kuma ya sami lada babba a kan wannan musiba ya ba musiba ba ce a hakika ko amma musiba ta hakika shi ne wanda aka taba kuma ba lada ya sami lada ba saboda rashin haƙuri imam ahmad da ibn majah sun fidda hadisi ba a sa musulmi namiji ko musulma mace da za a same su da musiba a taɓa shi da musiba ya zama ya tuna wannan musibar wani ko da a ce an dade da yi kuwa fai hudu su da zali kaftar da ya fara da isu da saboda haka da ya ce da musibar ya ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ko ubangiji ya sabunta masa lada ya sabunta lada gare shi yayin nan ya ba shi kamar ladanta ranar da aka taɓa shi وفضل واسع يقول الله من الوجه تلمذين يقول حديث ابن ماجه ده حاكم ziyarar kaburbura da yin addu'a ga wanda ke cikin kamari an kabar da Sulaiman ibn Buraidata ya taɓa daga mahaifinsa Allah ya kare ta a gare su ya taɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce da can na hane ku daga ziyarar kaburbura kaje ga an wa annabi sallallahu alaihi wasallam izini ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ku ziyarci kaburbura ai ai kubura ku ziyarci kaburbura wal amru lin nadwi kuma nan dan an nuna an so ne wato dan an nuna an so ne wurin mai yawan malamai amma ibnu hazm zahiri ya ce a na wajen shi ne shi a wajen su wajibi ne a cikin su kaburbura a wajen barasa waye da ta koda sau ɗaya ne a rayuwa fa inna ha hakika kaburbura ta zato lahira tana tunatar da lahira da wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito amma banda buhari da lafazin da aka faɗa a nan na turmuzi ne karkar da aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta. Ta kama daga Annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya ce malaika Jibril ya zo min yace da ni hakika ubangijinka yana umartar ka ka je wa ma'abuta makabartar Bajiya ita ce makabartar mutanen Madina. Ka nema musu gafara. Ta ce sai na ce ya zan ce musu ya zan ce in na je ziyara ya rasulallahi maza na ya ce ce a gaisuwa tabbata ga ma'abota gidajen nan kaburburan nan daga mummune da musulmi Allah ya ji kan magabatanmu da wanda suka zo daga baya. hakika mu masu rukuwa ne da ku in Allah ya so. A wata ruwaya, Assalamu alaikum ala jiyari, gaisuwa gare ku ma abuta wannan makakabarburan daga mummunai da musulmi. Hakika mu masu rukuwa ne da ku in Allah ya so. Ina roƙon Ubangiji rangwame gare mu da gare ku, ina roƙon Allah ya mana rangwame mana ya muku rangwame. hadisan guda biyu musulmi ya ruwaito wato na hadisan sun nuna ke na ashe mace ta iya ziyarar kaburbura malamai suka ce da sharuɗa sharaɗi na farko ya zama ba ta yawaita ba in ta yawaita ba daidai ba ne saboda la'anar lahu zawara ta kuburi hadisi tabbatacce na cewa ubangiji ya la'anci matan da suke cewa za su yawaita ziyarar kaburbura na biyu ya zama ba a jin tsoron fitina amma matuka ana jin tsoron fitina wannan abin da yake wajibi a bari to an abi huraira ta an karɓi daga abi huraira anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta yace aminci gare ku ya ya gidan jama'a mummune hakika mu masu rusuwa ne da kuma Allah ya so Imam Ahmad da Muslim ne suka rawaito hadisin da Abu Dawud da Nasa'i aikar daga zan Abbas Allah ya kare yadda a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kabar mana mutanen Madina ya fuskace su da fuskarsa yace assalamu alaikum ya da kuburi aminci gare ku ya ma abuta kamar mura Allah ya gafara gare mu da gare ku ko magabatan mu ne margayen mu ne muna nan tafan mu ma muna nan tafan mu ma kai mun zai da yar wai to hadisi dan kaba daga gare shi sallallahu alaihi wasallam fa'il da bil zahir al qubur an so ga wanda ya shiga murmura assalamu alaikum awwal ya musu sallama da farko wa du'a'u lahu wa lahu thani ya addu'a kuma ga kansa da kuma wanda suke kabarin mara ta biyu wata akkalul ihlas lalle ne a yi wannan fa da ihlas da duban Allah fa inna wasawul kubur domin ihlasin nan shine mabudin karba da aka nemi a yi gaisuwa a yi ga matattu wannan ya nuna mana suna ce wa idan rukuna suna da sarri ake ke gudana daura da su domin mutuwa malam ba wai an rasa mutum ne gaba ɗaya ba barci ruwa ne daga wani gidan zuwa wani gidan jiki na karewa rai ta wanzu cikakken militar isasi tana ji cikakken ji ko dai a cikin azaba ko ni'ima zuwa ranar da za a tashe su an kabo daga gare shi abdamna abbasin ya taba daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah lalaci mata na cewa za su yanci kaburbura ko kuma cewa ba za su yi masallatai a kanta ko fitulu ولفظ الترمذي ولفظ الترمذي لفظ الترمذي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danci masu ziyara kaburbura la'antar yana hada yana fa'idantar da cewa ashe mata ma gaba ɗaya su shiga burbura ba daidai ba ne. Me yasa saboda haƙurin su gajere ne yawan yaukacin su. Duk wani hadisi da yake haramta fitar su lil janazati na shiga janaza ko yake haramta ziyarata hunna ziyartar mata lil buhuri ka kaburbura. za a ɗauka ne su wannan cewa saboda karancin haƙurinsu idan ba dan haka ba ai mata su su kaburbura abu ne wanda yake abin ya halatta asali amma ta tsaye zama za su haƙuri da za su bar yaukace da zan rashin bayyana ya ado kuma ya zama tare da miji ne au maharama ko namijin da yake ba auratayya tsakani don hana afuwar rigima don hadisi na farko ya nuna umumi don ko Aisha don kuma faɗin Aisha a hadisi na biyu kai ba gulam ya Rasulullah ya zan ce da ma abuta makabarta in na je ke ce assalamu ala ahli diyari har zuwa ƙarshe saboda kuma cewa ga Aisha Allah ya kare da gare ta zai ci kabarin dan wanda Abdurrahmani yana na yace me yasa ka fito ziyara tace ai ba sani ba da cewa Allah ya ce gaba ɗaya a daina ziyara kaburbura amma daga baya umarni a ziyarce ta wannan hadisin Imam Ahmad da Ibn Majah sun ruwaito masu sunan ne suka ruwaito ziyara yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka barin mahaifiyarsa iya sayyida su Amina bintu Wali ita ce shugaba Amina ƴar Wahab Allah ya kanta, Allah ya kare yadda a gare ta. Yana da sallallahu da sallallahu da tabarinta sai ya kuka, me yasa yake kuka saboda bata wanzu ba ta rufu zuwa musulunci a ce ta ji daɗi da rayuwa irin ta addinin musulunci. Ita ta yi wa fati ne a cikin fatara. ubangiji da izini ba ga annabinsa shi ne mu gafara da mahaifiyarsa wasu suka ce wannan an yi nafinsa wasu kuma suka ce a'a ba a yi nafinsa ba me yasa saboda istighfari sharafin sa musulunci ita ko ta mutu bisu tsarin mutanenta kafin zuwan musulunci amma da fa gane yadda ya kore a ce za ta shiga aljanna ba domin tana daga ma'abuta fatara Allah ya faɗa ko ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula mafi yawan malamai sun da bisa cewa ma'abuta fatara na juna masu tsira ne wanda ta dace ba da za a yi azaba sai fa mun aiko manzo an ji minsa su kowa aka aika musu ba aika musu wani manzo ba ai kowace al'umma bari ya zo kuma ya inganta ma gurin waliyo na abuta ta shafi cewa wani tabaraka wa ta'ala ya raya mahaifar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ba shi manzanci ta ba da gaskiya da shi sallallahu alaihi wasallam wannan ne ya sa ta zama daga 'yan aljanna yanke a waɗanda sashen malamai yake a hayahu marar karimul bari a tanahu shaida da sirkin risalatin saddik كرامة المهتار هذا الحديث ومن يقول برأسه فهو الرئيس عن الحقيقة آله na tabbatar na sakankance cewa mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ummahu da mahaifiyarsa ubangiji mai karanci albani ma da shi ya raya su har sun shaida ga manzo da gaskiyar manzanci ka zakkata wannan magana wannan girmamawa ce aka yi ga abin zali wannan shi ne hadisi wanda yake wajibi a karba wanda yake wani hadisin lallauna ne to shi ne lallaunan ba hadisin ba wanda yake yawo finta daga hadisa ba hadisa a cikin wannan ba mamaki baiwar Allah ta mai yalwa ce girmama da Allah yake ga masoyinsa babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi girma ta fi yalwa fiye da yadda duk za a faɗa wallahu a'lam hatimatu ga cikawa yan tafi ulmai ya to an akwai mutum za an abi rasa an kama daga abi hurairata Allah ya ƙara yadda a gare shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamarin mahaifiyarsa ya kuka yasa wanda suke daura da shi ma duk suka yi kuka yake na da izini daga wajen ubangiji a cikin nema mata gafara amma ba a min izini ba wasu suka ce daga baya akwai hadisin da yake nuna an masa izini na da izinin sa a cikin da shi kabarin masa yi min izini wasu suka ce abin da ya sa ba a masa izini ba tun da to a za a yi wa istikifari wanda bai zai fi ba wanda bai zai fi ba ai ba ba magana shi suke fari ku zo ku bura ku ziyarci kaburbura domin zuwa ziyara kaburbura kaburbura tana tana kawo bawa mutuwa muslim ne da mu dawo daga sai da ruwaito wannan cikawa ce a matacce kan amfana da aikin waninsa sawa'u daidai ka da kariban lahu aula dan uwansa ne ko ba dan uwa ba a zura lahu aula ya masa izini ya ko ne ya masa izini ba yanda shi Allah dan bada yake faɗa wa rutuwa da ji yu'anu maitu ka iya karanta qur'ani ka bada ladan ga wanda yake mamaki daidai ne an Aisha da an samu daga Aisha Allah ya kare yadda a gare ta to wani mutum ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ubtilaka tublikat nafsuha uwata an ɗauki ranta fud'a bata zata ba bata yi wasiya ba ina zatanta da za ta yi magana da ta samu damar magana da ta ce a fitayi sadaka wato a ciba daga dukiyarta a bayan ga almajirai yanzu idan ne na bayar a maimakonta za a ba ta lada sai manzala yake kwarai kuwa buhari da musulun da nasa'i sun ruwaito wannan an haɗa gaba mai abbasin allah tsara yadda a gare su ya ce an karɓi nan wasu adibin ubada alhali ba ya dawo ya ce ya rasulallahi mahaifiyata an karɓi ranta alhali ba na nan yanzu na da wani abu na bayar a sadaka gare ta zai amfane ta ya ce kwarai ya ce sajo ya ce ina shaidan ma ya rasulullah cewa gona ta da wata ake kira mihrabu na bayar da shi ga almajirai sadaka daga gare ta Buhari da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisin da Tirmidhi da Abu Nasa'i an karbi daga tsarin ubada Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce ya rasulallahi mahaifiyar sadu ta mutu wata sadaka ce ta ce yace ba da ruwa yace sai haka rijiya yace wannan na sanya ladan ga ummu sadin Abu Dawud ne da Nasa'i da Imam Ahmad da Nasa'i suka rawaito wannan hadisin. Yace wannan ita ce ruwan da Sadu ke shayarwa a Madina. Allah shi ne masani. Adabul ahadisi idan yana da sanni awwalin kitabi tun daga farkon littafin ilamuna zuwa nan hamsatun wa sab'una wa samaniyat hadisai ɗari takwas da saba'in da biyar. Yau ba shi ba ka ya tabo. Ba ma faɗi wani wasu rufin ke mali mali daga malikawa su ne. Akwai sabani da kalin malamai. akwai wanda suka ce ga dalilan sai dai a karanta lillahi a baya idan za ka sa kuɗi ya zama ba daidai ba saboda shi ne karantawar kuɗi ne ke akwai da suka ko a nan ma daidai